بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا darasi na ƙarshe insha Allah darasi na sha hudu kuma malam ya ce wa ammal qadariyya fa innahum yusammuna ahlas sunnati wal ithbati mujbira mun ji su wannan jabariya din a takeice malam ya ce su qadariyya suna kiran ahlus sunna da su musu ai mujbira ne malam ya ce ina wa kadhabatil qadariyya qadariyya ƙarya suka yi balhum aula bil kadib su ne suka fi dacewa ma suka fi cancanta da ƙarya wal khilaf na fau ƙudratallahi sun kore ƙaddara Allah suka ce innal amra unuf kamar da bagaw ya kawo a cikin sharau sunna a farko farko sun kore ƙaddara Allah an halki daga halittansa wa qalu lahu ma laysa bi ahlin lahu muna son fa a samu masu tahassus da yawa gaskiya ga aqida eh har zai da yake akwai ya kamata a samu a ƙaru wanda suke mutakhassusun fil aqida ka ada ya tafiya a ta nahwu a ta usul fiqi ku tsoron Allah ku ringa zuwa gidan aqida kuna kuna takhassus ana wasa'awa malam yace wa qalu wa qalu lahu ma laysa bi ahli lahu suka faɗa wanda ma laysa bi ahli lahu amma da ba ahalin shi bane ko tabaraka wa ta'ala wa ammal jahmiya sai mu je ga jahmiya fa innahum yusammuna ahlus sunnati mushabbiha su kuma jahmiya suna cewa ahlus sunna mushabbiha wai suna cewa hannun Allah wa Allah hannu gare shi suna siffanta Allah ma da hannu kenan eh za mu tabbatar da Allah na da hannaye guda biyu ba za mu ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha kuma dukkan su dama ne ba hagu wakilta ya dai ba bil fawadili tanfahu eh za mu ce Allah na da hannu sai dai kuma me ba mu cewa ga irin hannun da hannu akwai hannayen Allah na da hannaye guda biyu tabbas kuma hannu ne amma ne za mu ce ba mu sanya hannun yake ba kuma kaiwa bar da gwaranci da rashin ma ganewa dan an ce maka hannun Allah a bai kamata wai ka ce irin hannunka bane misali ina ce maka yanzu hannun agogo irin hannun mutum ne hannun agogo irin hannun mutum ne misali to daban daban to shi ma haka hannun Allah Allah ya ba makan shi sanin shi ya san yadda hannun yake ba ka huta ba wa amal jahamiyya fa innahum yusammuna ahlus sunnati mushabbiha suna cewa ahlus sunna ne mushabbiha saboda me ahlus sunna yuthabbituna sifatillah suna tabbatar da sufofin Allah alama ya yaliqu bihi akan abin da ya dace da shi Allah din wa kada bace jahamiya nan ma dai jahamawa ku ce masa ƙarya suka yi a ada'ullah makiyan Allah balhum aula bit tashbih su ne suka bi dacewa a ce masu mushabbiha ya ce ai abin da ake nufi da aidullahi ai ni'ima ta Allah a ce ai badawa ake nufi a ce ai kaza a ce kaza a ce kaza wat takdhib su ne suka fi dacewa da at takdhib iftarau alallahi azza wa jallal kadhiba sun kirkira ƙarya ga Allah wa qalu suka ce alallahi suka faɗa ga Allah azur wal if suka suka yi zur suka yi if suka kirkira ƙarya abinda ba haka yake ba wa kafaru fi qaulihim suka yi kafirci a cikin zancen su suka yi zancen da yake na kafirci ne wa amma rafida amma su rafida fa innahum yusammuna ahlus sunnati nasiba su kuma suna kiran ahalus sunna ne nasiba suna kiran ahalus sunna nasiba kultafin da an samu ta dama irin wannan ta daura a makarantar littafin aqidatu salaf ashabil hadith na ali as-sabuni ba shi ma nan insha Allah za a karanta shi yusammuna ahalus sunnati nasiba malai ce wa kadabatir rafida rafida su ba ƙarya suka yi balhum aula bi hada lism su ne suka fi cancanta da wannan suna nasu ne su ba id nasabu ashaba muhammadin sallama asab washatum eh, sun kafawa sahabbai zagi da cin mutunci suna zagin su ko katunmu na mudatul fasih mun yi bayani akan me asabbu ko da ashatum haka ne yawa a cikin muddatu al-fasih ibn al-barahal al-maliki al-andalus san wannan sarfuka da nauyin gaske lahari muddatu al-fasih idan ka gane ta in ka gane littafin nan na da nauyi ake ga maka a gidan sarfu shi Allah ya taimake Muhammad kai bace 104 ko alhamdulillah malin ya ce wa ƙalu fiyim gairul haƙ sun faɗi abin da yake ba na gaskiya ba wanda yake da gairul haƙ kenan wa nasabuhum ila gairul adl suka danganta su zuwa ga rashin adalci kariban wa vulman ƙarya da zalunci ko wa jur'a ala Allah azza wa jalla wastighfafan li haqqir rasul bala ce da yin ƙarfin hali da tsaurin ido ga Allah azza wa jalla da kuma kaskanta gaskiya ga kaskanta ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum suni wal wa hum wallahu aula bit ta'yir wal intiqam minhu wato nuska tafi wallahu aula bit tagyir ko walintikam ta wafi wannan nuskai wahum wallahi wahum wallahi wallahi su ne aula bitagiyir wallahi su ne aula bitagiyir su ne suka fi dacewa da attagiyir a ce sun canza walintikam minhu wallahi ne ƙasam ne ko wa'amal khawari sai khawari fa'inahum yusammuna ahlus sunna suna kiran ahalus sunna wal jama'a murji'a su kuma khawarij fa innahum yusammuna ahalus sunna wal jama'a murji'a kuma wa kadabat al khawarij su ma ina ƙarya suka yi fi kaure mu cikin fadar su bal humul murji'a su ne dai murji'a yazumuna annahum ala imanin wa haqq suna riya cewar wai suna kan imani da kuma gaskiya dunan nas wa man khalafahum kuffar kawai don wanda ya saba don wanda ya halafa musu wanda ya saba musu a su na kafirai ne wannan faɗar su ne wa amma ashabar ra'ayi to malam bi kalis malam bi kalis da Abu Hanifa nan ne wa amma ashabar ra'ayi wal qiyas fa innahum yusammuna yusammuna ashabas sunna suna cewa ma'abuta sunna nabita wa hashwiyya hashwiyya nisba ila alhashu ko alhashu ne kalam alfadl abin da yake kawai fadl ne da ake cewa da Hausa sirri idan kamar kamar irin su anahu irin su hal a ce ka fadla ne wannan su an kawo su eh ko da su ko babu su dai ba shi bane irin su fa'il haka su ne su umda dole sai an kawo su to suna wannan shine alhashu alfadl alladhi la la yu'tamadu alaihi ba a dogara ga wannan abu alhashu minan nas sune mai kaskantattun mutane su kuma sune alhashu minan nas daga cikin mutane sune suke kaskantattu su kuma na'am fa innahum yusammuna ahlus sunnati nabita wa hashwiyya wa kadhaba ashabar ra'ayi sun yi ƙarya ashabar ra'ayi a da'ul lahi makiya Allah balhumun nabi balhumun nabita wal hashiyya su ki wannan asma din taraku athrar rasul wato suka athara shine yafi taraku atharar rasul wa hadithahu wa qalu bir ra'yi sun kuma kan ra'ayikan ra'ayika wa qasu suka ringa kiyasi kiyasi kiyasi kiyasi yaman ja ala babai ne babal wahida faqad qasa ko kiyasan fasida wa qasu dina bil istihsan suka ringa kiyasan addini al istihsan ai kaza al-istihsan ai kaza istihsan wa hakamu bi khilaf al-kitabi was sunna suka dinga hukunci da sabanin qur'ani da kuma sunna wahum ashabu bid'ah in bid'a ne ce juhala jahili ne tunda ba su hukunci da qur'ani ce dullal batattu ne ko yace kuma tullab tullabu dunya tunuska in neman duniya dullabu duniya ko neman duniya ne bil kadhibi wal buhtan da ƙarya da kuma kirkirar ƙarya malam bai daga musu ba wa qad radda shaykhul islam ala man atlaqa hadhihi al ibara ala ahli sunna ibn taymiya ya raddi akan duk wanda zai faɗi wannan ibarat ga ahli sunna kaje ka zama jumul fatawa haka da sauran wasu rubuce-rubuce da malamai suke akan tafarkin ahlus sunna malam yace farahimallahu abdan Allah ya rahama ga bawa qala bil haqq wanda ya faɗi gaskiya wattaba al athar kuma ya bi athar wata masaka bis sunna yi riko da sunna waqtada bis salihin yayi koyi da salihai nagartattu wa janaba ahlal bid'a yi nisanci yan bid'a ba jawo su ake ba a yi maja da su ba jawo su ake ba a yi shiga cikinsu a cewa komai za a yi da su shi kenan ka ba su dama kenan shi kenan kuma ba an riga an zama ɗaya wajana ba ahlul bida wa tarkan madrasatihim da kuma barin zama tare da su wa muhadathatihim da kuma tattaunawa da su sai su da kawo maka shubahat suna buga ma kai ka je kai ta kama kama har ka je kai ma a je a jaka ihtisaban za ka ƙi su fa wannan kana ma neman lada ne ma ihtisaban kake eh za ka ƙi zama da su kake yan bid'an nan ce ihtisaban wa talaban lil qurba neman lada ma kake da wannan min Allah daga Allah wa i'zazi dini da kuma kafafan addini wa ma tawfiqina illa billah sai malam ya da ta addu'a da muke so insha Allah al-adib zai mana sharhinta inda fannin su ne Allahumma da hib baɗil murji'a wa auhin kaidal ƙadariya wa azil daulatar rafida wa muhik shubaha ashabin ra'ayi wakfina mu'natal kharijiyya wa ajil alintiqama min aljahmiyya wa bihi tantahi hadhihi al-aqida الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wannan shine karshe na wannan littafi na ijma'u salaf fil i'tiqad kama hakahu al-harb ibn isma'il al-kirmani Allah ya taimake mu karanta bango zuwa bango kaji madara abin da yake aqida daga as-salafus salih eh kada ba albani yake cewa da yazo ɗauko kutub na salaf ɗin nan akan ta haƙida shi ne al'asu ka ɗauko daga tushe dama kuma yadda wanda ya sani dama sun ciro kullum abin ke faɗa kenan hatta arabiya ka koma ga na can ka koya yau wannan kullum abin ke faɗa kenan ka koma daga asali eh ka samu daga al'asu ko daga masdar ba daga waɗanda suke sun sha daga wanda suka sha daga wanda suka sha daga wanda daga wanda daga wanda daga wanda daga wanda amma ka koma can sama shi da abin da yake alaikum bil atik mai ta'alimi kenan so alhamdulillah muna roƙon Allah ya sa albarka ce abin da muka faɗa inda muka dace Allah ya tabbatar mana da lada ta wannan zama kusafurai kuma dama mu ɗalibai ne ko to Allah ya fi mana ya ganar da mu abin da yake kuskure da kuma iko na gyara wannan abin ko mu gyara ko kuma a faɗakar da mu to wannan kenan insha Allah anan za mu tsaya sai kuma Allah ya kai mu lokacin ya samu ta dama za a karanta wani littafin kuma sabo insha Allah wanda za mu ji akwai su da yawa sanan barkatai bil alaf ko dubunnai daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kutum na kida ba su da adadi suna nan da yawa yana ɗauko wannan a karanta ɗauko wannan a ɗauko wannan a ɗauko wannan a ɗauko wannan da haka mu yi ƙoƙari wajen buɗawa da bincike da ƙara tattara abin da ya shafi waɗannan masa'il da muka ji na aƙida kuma mu yi aiki da su duk abin da ke ciki da an tsaya karatu aiki zai biyo baya eh aiki kuma ka je ke nazari ka tabbata karatun eh ka itiƙane shi ya zauna maka yadda ya kamata kada ka je ko bayan kwana biyu ka je ka duba ina ga abin da muka na ƙarshe a daura kamar Isma'ili ne ko Isma'ili shi ne aka dai daura haka ta ƙarshe wanda nan ba kun ga mun samu aƙida da wasu fawaid masu yawa aƙida ta ahlus sunna wani jama'a na malam al-ismaili to kaga shi wannan aqdam min Ismaili kaga kaga 280 tilmidul imami Ahmad Abi Hanifa lalle wala inda zai jika gaskiya gaskiya ya ma sai ma jirgi tilmidul imam Ahmad ibn Hanbal kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله